أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرج باسمه الأصلى المختص بالملك العز الأحمر الذاكر لا تخيل ولا وهمة الباطن تقدس لا عظمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهاده ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبطال الشيخ الطيب أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباس الشيخ الطيب إبراهيم نياز ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode ma Allah da ya ba mu dama da aran lokaci bisa dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adadi kamar yadda kullum nake faɗa nake nana ta littafin ruhul adadi littafi ne da maulan mushafin islam a ibrahim inyas ya rubuta dan nuna ma ɗalibi a ɗariƙun sufaye ko kana kace dukkanin al'umman musulmi saboda abin da littafin ya ƙunsa na gwalagwalan nasihohi da hikimomi yana nuna ma musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya subhanahu wa ta'ala. To alhamdulillah mun dawo wannan karatu a wannan rana a ta sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da dubu biyu da ashirin wanda sai daidai da ainihin shekara wanda sai daidai da ishirin da hudu ainihin ga watan shawwal wanda bayan da dogon hutu da muka tafi na ainihin azumi bayan sallah kuma wasu al'amura suka dan hana dawowa karatu. To ‘yan wayan ba a manta ba wannan shine karatu na ashirin da takwas. Zama na ashirin da takwas shine wannan zama saboda zama na ashirin da bakwai ne muka gama karatu ruhul adadi zama na ashirin da takwas a wancan lokacin sai muka yi bayani akan azumi tunda muna gab da shiga watan azumi. To yanzu wannan zaman a karatunmu ne na ruhul adadi shine na ashirin da takwas. Wannan kuma za mu tashi a baiti na arba'in da ɗaya. Ƙara Shekul Islam shehu radiyallahu anhu yace la tadurranna musliman wala walau zahar turun ala yadayhi daban faghtajir faghtajir to ce la tadurranna musliman ya kai dan uwa musulmi shi sa nace muku littafin ba yana magana kan ainihin ɗan ɗariƙa kawai bane ba a'a yana magana kan dukkanin al'ummar musulmi yace ya kai dan uwa musulmi la tadurranna musliman kar ka yarda ka cutar da wani musulmi walau zahar durrun ala yadayhi ko da ka cutarwa ta bayyana shi daga hannunsa daga wajen shi cuta ta bayyana shi a hannunsa mana kai ya cuce ka to kai ka cutar da shi karkara ma cutarwa da cutarwa haka shi yake gaya mana da aban har abada fitir ko da yaushe iya cutar da mai cuta ne ma kai ka cutar da shi in ka cutar da shi kun zama daya amma idan ka bari ka kyale to shi kenan shi ne nauyin ke ka sama kai kai daga cutar da kowa to ke fanga tafir kai rangwame ka yafe idan abin zai yiwu ka yafe in ba za ka iya yafewa ba ka nemi haƙƙin ka wajen Allah amma kai kaka cutar da wanda ya cutar da kai ballantana kuma wanda bai cutar da kai ba wanda ya cutar da kai shi wace kaka cutar da shi ballantana ko wanda bai cutar da kai ba Allah ya saka kama jagororin sufayi da alkhairi am sai mai shari'a al-muslimu kaga shi musulmi ja'alahu Allah akan muslimi Allah ya sanya shi ya maida shi dan uwa ne na musulmi dan musulmi dukkanin musulmi dan uwan juna ne haka Allah subhanahu wata'ala ya maida su haka Allah subhanahu wata'ala haka Allah subhanahu wata'ala ya maida dukkanin musulmi dan uwa ne na musulmi saboda haka sannan wahama minhu nafsahu Allah subhanahu wataala ya kiyaye ran musulmi daga wani musulmi ya kashe shi ran musulmi wani musulmi ya dauka wannan haramun ne Allah subhanahu wataala ya haramta haka ba iya ran shi ba wa irdahu Allah subhanahu wataala ya kiyaye mutuncin musulmi daga wani musulmi na'am in dai haka ga musulmi ya tsaya tsayuwar mai daka sai ya ci mutuncin dan uwansa musulmi to karka damu wanda ya isa ya gaya mai ne ya faɗa bai ji ba waye ya isa ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya faɗa bai ji ba to kai kuma me zaka iya gaya mai saboda Allah ya kiyaye ran musulmi kar musulmi ya cutar da musulmi wa irdahu ya kuma kiyaye mutuncin musulmi kan wani musulmi ya ainihin ci mutuncin musulmi wa malahu da dukiyar musulmi haramun ne ka ci dukiyar wani musulmi ba tare da son shi ba haramun ne an ce akwai wani bawan Allah babban bawan Allah ne ya rayu cikin bin Allah amma sai dai ya rayu cikin bin Allah sai dai talaka ne matukar talaka amma bawan Allah ne sosai amma talaka ne sana'ar shi dako dako amma bawan Allah ne sosai ne jin Allah mai ibada bayan rasuwar shi sai aka yi mafarki da shi da aka yi mafarki da shi sai ake tambayar shi ya ka samu Allah sai ce alhamdulillah na samu Allah dukkanin ibaduna ya karba alhamdulillah duk sallolin da nayi Allah ya ce mun ya karba duk azumi na Allah ya ce ya karba duk ibadun ya kada ma abin da ya iya yi kenan daga daga kalmar shahada sai sallah sai azumi sai sallah sai azumi kun san ragowar rukunan musulunci ba kowa yake samun daman yin su ba dan na ainihin ba kowa ne zai samu daman yin hajji ba har ya koma ga Allah saboda shi sa shi hajji sai wanda ya samu iko rukuni ne na musulunci amma sai ka samu iko haka nan zakka ba kowa ne yake samun yin zakka ba zaka yi rayuwa haka koma ga wajen Allah baka samu dukiyar da zaka yi zakka bai shi to alhamdulillah sallah na da azumi na kai dukkanin ibadun da nayi Allah ya ce min ya karba sai ce sai dai matsala daya yace wata rana na dauko mu wata mata itace ɗan uwa mu ji wannan da kyau wata rana na dauko mu wata mata itace tunda na ga muku sana'a shi shine da ku yace muna tafiya da matan nan muna tafiya da matan nan muna tafiya da matan nan kawai sai na ji wani dan abin sakace ya makale min a haguri yace ban sai na sa hannu sai na dan bantari itan matan nan dake kaina sai na sa a hakori na na cire wannan abin da ya makale min a hakori yace bayan na gama sai na jefar da wannan itan yace wannan tsinken itan da na sakata na sakace da shi matan nan ba ta sani ba shi ya hana ni wuce yanzu na rasa yadda zan yi da shi a fadar Allah ƴan uwa inda tsinken sakace ya zame mu mutum matsala a wajen Allah ina kuma dukiyar bayan Allah sauraka haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka musulmi haramun ne a wa allaqa al-iman bi mahabbati kai Allah ya ya nan da ya kulle imani ne da soyayyar dan uwanka musulmi soyayyar dan uwanka musulmi ainihin wani abu ne wanda yake na sharadin imani bal kai ba ma iya nan ba bi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi in kana so dai ka zama musulmi cikakken musulmi mumini ne cikakken imani dan abin da ma kake so wa kanka sai ka so wa dan uwanka duk abin da baka so ya same ka na sharri karka yadda ka sawo kalle abin da ka san ba ka son ya same ka na sharri karka yadda ka samu ma da dan uwanka musulmi shi duk abin da ka san in an maka zaka ji sai kake wa dan uwanka musulmi shi bal duk abin da kuma kake kaunar samun shi na alkhairi to wajibi ne ka so wa dan uwanka musulmi samun wannan sannan baka zama mumini in ji annabi Muhammadu shi ko in ya faɗa Allah ya ce shi ya faɗa um sannan li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu laha duk abin da kake ci ya same ka duk abin da ka san in an maka ranka zai soso kar kai ma dan uwanka musulmi wannan shine shar'in imani وقال صلى الله عليه وسلم النبي ميتيرا الله دا امينتي su kara tabbata a gare shi yace al muslimu man salima al muslimuna bil lisanihi wa yadihi kaga musulmi na kirki musulmi wanda yake musulmi a wajen Allah shine musulmin da dukkanin ɗan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin harshen shi da sharrin hannunsa duk musulmin da ba musulmi ba su kubuta daga sharrin harshen shi ba ba su kubuta daga sharrin hannunsa ba annabi ya ce ba cikakken musulmi ba ne wannan Allah ya samu dace malam ya ce falasta mutalaban bi an takuna ka akhika ba a so kai ka zama irin dan uwanka ya zama to duk abin dan uwanka yayi kai ma kai ba a so ka zama haka illa tima yurdillah kake da ka zama irin dan uwanka sai cikin abin da in ka san ka aikata shi to wannan abin zai yardar da Allah ma'ana duk abin da dan uwanka ya maka na cutarwa kai kar ka zama irin shi amma idan ka dan uwanka ya maka wani abu na kyautata ko bai maka wani abu na kyautata ba na kyautata ba kai kai kokari ka kyautata mai duk abin da ne za ka yi tsakaninka da dan uwanka musulmi to kai kokari kai abin da zai yardar da Allah subhanahu wataala wa wa yuslij wa yuslij sadar ar-rauf ar-rahim bil mu'minin sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da za ka yi dan uwanka tsakaninka da dan uwanka musulmi kai kokari kai abin da zai sanyaya zuciyar mai rahama mai jin kai din nan ga mu'mini shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki a lokacin da duk musulmi suka tsayi wajen taimakon ƴan uwansu musulmi da jin tausayin su to kai a tsakanin ka da uwanka musulmi kai kokari abin da zai sanya Allah ya yarda da kai kuma abin da zai sanya ya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiti na 40 da biyu shoce fa inna zal khalqa ibadullahi fala tadur akhi ibadallahi ولست ترضى من يجر عبدك وان اصاب فتقين ربك shau da ya ci gaba da nasiha akan wannan magana yake kai dan uwa kaga wadan fa inna zal khalqa kaga wadannan bayan Allah da nake kakkai da ka cutar da su to ibadullahi bayan Allah ne ba bayi ne na Allah dan haka salata dur ibadullahi kar ka cutar da bayan Allah akhi ya kai dan uwana wato manya bayan Allah sun sun ba da matuƙar kulawa akan abin da ya shafi cutar da halitta saboda zan sake maimaita muku kamar yadda na sha faɗa kuma zan ci gaba da gaya muku kai tsaye malamai suka yi tafaki a yana da gaskiya abin ke sa mutum ya bar duniya babu imani suka kullum abin da zai kiyaye maka imanin da suke kokarin su dora ka akai yakinan sun tabbatar da duk wanda ya amfani da harshen shi wajen cutar da musulmi to Allah zai kulle harshen shi lokacin mutuwa ba zai iya furta kalmar shahada ba ba zai iya furta kalmar shahada ba saboda ko mu kiyayi cutar da ƴan uwan musulmi Allah ya samu dace a sai ce walan ta tarda man yadurru abdaka kai ba ai ba za ka taba yarda da wanda zai cutar da bawanka ba kana da bawa ka siyo bawa a kasuwa wanda kai siyo shi ma kawai kai ba halitta shi kai ba ka siyo bawa tun da mun san dai ana siyan bayi ko in kana da kuɗi za ka zuwa kasuwa ka siyo bawa ka zo ka rika dora mai kaya ka rika ya rika maka noma ya rika yi maka nema ya rika yi maka duk wasu ibadu wanda ba su fi karfin shi ba kai kuma za ka ciyar da shi za ka shayar da shi kamar yadda za ka ciyar da 'ya'yanka da da da iyalanka za ka ciyar da shi ka shayar da shi ka tafatar da shi akwai bayawa wanda musulunci ya tabbatar da bauta kuma har yanzu ba abin da ya canza bauta in ba tura mulki mallaka ba da suka da suka hana ainihin abin da ya tafi shanin bauta amma qur'ani ya canza ne bayan wanda manzala ya zo da shi hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam sun canza ne bayan barin shi duniya to ai su suka tabbatar da bautar tunda ko baya nan babu wanda ya sai canza abin da Allah da Annabi suka tabbata sai dai idan wani dalili ya zo ya fi karfin al'umma to sai su hakuri bisa abin da ya fi karfin su wannan kenan sannan akwai baiwa mace wanda ita ma za ta iya siyanta a kasuwa kamar yadda za ka iya siyan bawa namiji shi ma ita ma duk hidindimin gidanka za ka ɗora mata amma wanda bai fi karfin ta ba sannan kuma za ka iya zama da ita kamar yadda za ka zauna da ainihin matarka to malam yace to a so yace to kaga irin wannan bawan ba za ka taɓa yadda ka ga wani kullun yana cutar maka da wannan bawan naka ba wa in asa ce ko da wannan bawan ka ya munana ya zo da wani aiki na munanawa ma'ana ya munana ya yi wani aiki na rashin kyautawa don haka karka cutar hakiyar na rabbaka kyauce wallahi ka shedinka ka ji tsoron ubangijinka ka ji tsoron ubangijinka karka cutar da bayan Allah mai shari'i ya ce fa inna zal khalqa ibadullahi waɗannan ba halittar da kake gani dukkanin su bayan Allah ne khalaqahum bi yadihi Allah ya halicce su da kudurarsa wa albasahum min azamatihi kuma ya tufatar da su girma daga girman fadarsa wasan mahum ibadahu ya ambace su da suna bayan shi fala tadur akhi ibadallahi karka cutar da bayan Allah ya kai dan uwana wa tazakkar hana yake ka tuna annaka la tuhibbu man yad'u abdaka kai mu ba ka san wanda yake cutar maka da naka bawan wa in asa ko da bawan ka ya munana ya zo da wani aiki na munanawa sai malam yace wal misalu tasridiyun wannan misali ne kawai dan a kusanto maka da abin a kusa amma fa anta laysa laka abdun ai kai baka da bawa ka taba ka taba halitta wani ne kai ba ma ka da bawa wa inna ma huwa fataka kawai yaron gidanka ne kawai yaron gidanka ne ba bawan ka bane dan baka ka halitta shi ba ko ba ka ba au ama suka ko ku baiwa ka ce kawai yar yarinya gidanka ce kawai yarinya gidanka ce ba kai ka halitta ta ba shi ko Allah wata wala yarbiduka bihim aksarum aksaru min naf'in aw ahad ba abin da ya hada ka da su face kawai wani amfanuwa da kake da su ko kuma wani alƙawari da ke tsakaninku amma bayan haka ba bayan ka bane ba kai ka halice su ba amma Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah ne girma da daukaka faqad khalaqahum shi ya halice bayan sa da kansa wa hadha yakfihim azamatan wallahi wannan ya zama Allah shi ya halice bawa da kansa ya ishe shi girma a wajen Allah qala Allah ta'ala li iblis li iblis al-la'ini yu'annibuhu ala mukhalafatihi ga abin da Allah ya faɗa ma waya iblisu la'antacce yana zargin shi bisa kin biyayya da yi wajen saba mai da yake yin sujada ga annabi Adam ga abin da Allah subhanahu wataala yake cewa ma manaka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya kai iblisu mai yana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannuna me Allah ke nuni da wannan ayar sai mana ce fa adamu ta'zimihi lima azzamahu Allah ta'ala kaga rashin girmamawar da ainihin shaidan bai yi ba ga abin da Allah ya halitta ya halitta ya halitta mukhalafatun sabawa ce mudafatun ila mukhalafatil mukhalafatil limtina'i an sujudi li adama sannan kuma aka hada ta da kuma sabawar kin yin sujida ga annabi adam wato kin girmama laifi biyu annabi a iblis ya yi wajen in yin sadara ga adam ga adamu laifin farko in girmama abin da Allah ya halitta da hannunsa laifi ne wannan laifi na biyu in yin sajada shi sa sai Allah ke me yasa ka yin sajada ga abin da na halitta da hannuna dan Allah ya nuna mai girman annabi Adam a wajen shi saboda bayan Allah muddin ka zama kai mai cutar da su ne to kawai ka jira yadda za ku yi da Allah Allah ya kyauta karshen mu wannan baiti na talatin a arba'in kenan da ainihin biyu da na arba'in da uku baiti na arba'in da hudu shawai ce wa lazim alhuzn wa zikr almauti la tansahu kaza su'al almaiti dan uwa wa lazim alhuzn ka lazamci damuwa damuwa bisa sha'anin abin da ya shafi sha'anin lahira ko da yaushe a ganka cikin damuwa cikin abin da ya shafi sha'anin lahira ka rika kana sha'anunuwan lahira kana sa mun damuwa akan sha'anin lahira sannan wa zikiran mauti kalazamci ambatan mutuwa kalazamci ambatan mutuwa la tansahu dan wa karka manta da mutuwa karka manta da mutuwa kaza su'alul maiti haka nan tambayar kabari dan wa karka manta da shi Allah ya saka kama jagorori da sufayi da alkhairi kasu da kyau ce kaga abubuwan nan hudu damuwa bisa abin da ya shafi sha'anin lahira ambatan mutuwa tambayar kabari kaga waɗannan a guda uku kar ka manta da su malami shi ya ce wal mautu kaga ita mutuwa aqrabu ga'ibin yuntazar shine mafi kusan wanda bai nan da ake saurare mana abin da mana yake nufi mutuwa yanzu a zahiri kana kallon ba ta tare da kai amma kuma ita kake ita kake saurare kuma ta fi dukkan wani abu da yake kusa da kai to mutuwa ta fi shi kusa da kai ko mene Allahu akbar wal qabr malami sai yace kaga kabari aqrabu mustaqarrin duk inda ka san damuwa da tashin hankalin bakuntaka duk abin da ka sani na tashin hankalin bakuntaka to shi ya fi kowane mazauni bakuntakar bakuntaka ba ka taɓa zama tun da kace baka taɓa zuwa kabari ba tun da kace baka taɓa zuwa kabari ba bakuntaka ka ji irin kewa da damuwa da ke samun mutumin da ya bar garin su ma'ana bakon da ya bar garin su ya je wani gari sai ka ji ka cikin kewa da damuwa ba za ka taɓa samun natsuwa da kwanciyar hankali ba sai ka da cikin al'ummarka alhali inda ka tafi mutane ne irin irin ka inda ka tafi mutane ne irin ka masu kunnuwa irin ka masu hannaye irin ka masu fuska irin taka masu hanci da baki irin naka masu kila ma magana da yaran ka kuma masu addini irin naka masu jinsi da irin naka amma ka shiga damuwa to ina kuma wajen da baka taba zuwa ba kuma abin da zaka gani a ciki baka taba ganin shi ba saboda cewa shi ne mafi bakun takar bakun takar masauki abani malaice rawdatun min riyadil jannati ko dai ka same shi dausayi daga dausayin aljanna amma ya za a yi zama dausayi daga dausayin aljanna kai za ka mai da shi dausayi daga dausayin aljanna tun kana duniya kai za ka mai da kabarinka ya zama dausayi daga dausayin aljanna tun kana duniya au hufratan min hufrin nari ko kuma ka same shi rali daga ramukan wuta Allah ya kiyaye kabari ko dai ya zama to dausayi daga dausayin aljanna ko kuma ya zama to rami daga ramukan wuta wa ma ba'dahu to wannan kabari kenan kabari kenan ko dai ya zama kabari dausayi daga dausayin aljanna ko kuma ya zama rami daga ramukan wuta to shikenan in aka wuce nan sai ma na ce wa ma ba'dahu kaga abin da ke bayan kabari akhbaru to ya ma kuma fi kabarin hadai wa adha kaga abin da ke bayan kabari ya ma fi kabarin zama musifa da bala'i wa amaru kaga abin da ke bayan kabari ya ma fi kabarin taci ya fi kabarin zama tsananin taci abin da ke bayan kabari Allahu akbar Allah ka sa karshen mu kyakkyawa ne Allah ka sauƙaƙa mana an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تنهزه وتلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخت في الأرض ما أنبتت خضراء رواه أحمد وأبو يعلى أكبر أبو سيد الخدري ما يكي مزرالة دامين شيء يسلط على الكافر fi kabrihi tis'atu wa tis'una sinnina ana zuba mawa kafiri a kabarin shi jaka guda jaka ta ainihin kuɗa mucizai san hasuhu tana ainihin ya kushi watal dahuhu tana karar shi hatta ta kuma sa'atu har sai an tashi alkiyama falawa na tinnina minha da a ce ɗaya daga cikin waɗannan mucizan da ke cikin wannan jakar ta mucizai nafakat fil arabi za ta buta ainihin iskar bakinta a ƙasar da ke duniya ma an batat khadara'u da ƙasa ba ta sake fitar da ciyawa ba har abada jama'a kafiri annabi ya ce to amma abin tambaya ni da kai mun tabbata za mu mutu da imani mun tabbata wannan shine abin tambaya wannan shine tashin hankalin bayan Allah wannan shine tashin hankalin bayan Allah wallahi alazim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda imamu muslim ya rawaita maza Allah ce badiru bil a'mali fitanan hakika illayl al muslim yusbihu ar rajul fiha musliman wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yadiqu dinahu bi ardin min ad dunya maza Allah ce ku yi gaggawan wasu mutum da za su zo a ƙarshen zamani wannan musibun mutum zai wayi gari yana musulmi kafin ya kai yamma ya zama kafiri manzala ce mutum zai kai yamma yana musulmi kafin wayuwar gari ya zama kafiri zai sai da addini shi da wani ɗan karkatan duniya musulmi ne ya roki wannan hadisi ni da ni da nake magana da ku da muke magana muna da tabbas akan cewa wannan bala'in ba zai same mu ba manzo Allah ya tabbatar da cewa ɗayan ku zai ta aiki irin na aikin yan aljanna ɗayan ku zai ta aiki irin aikin yan aljanna ɗayan ku zai ta aiki irin aikin yan aljanna har sai ya zama to ba a finje zama to tsakanin shi da aljanna ya shige ta sai zira'i ɗaya sai littafin da Allah ya rubuta mai cewa shi dan wuta ne sai gabata a gare shi sai koma yana aiki irin aikin yan wuta kuma sai aikin yan wutan ya mutu kuma ya shiga wutar ni da kai muna da tabbas akan ba ma cikin wannan manzo Allah kuma yace ɗayan ku zai ta aiki irin aikin yan wuta ɗayan ku zai ta aiki irin aikin yan wuta ɗayan ku zai ta har sai ya zama to ba abin da ya rage mai shiga wuta sai dai zira'i ne kawai kawai littafin da ya karbuta mai cewa shi ɗan aljanna ne sai ya rigaya a gare shi sai ya koma yana aiki na yan aljanna sai ya shiga aljanna ɗan uwa wallahi kuma kiyaye Allah kuma kiyaye Allah ta hanyar bin dokokin shi nisantar abin da ya hana mu ɗan uwa kuma bi sawun inda aka ji sallallahu alaihi wasallam ya saka za mu sadu da Allah lafiya Allah ya kyauta karshen mu an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina fi qabrihi lafi rawdatun min riya lafi rawdatin khadra'u فيرحب له قبره سبعون ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال أتدرون ما المعيشة الضنك قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنين سبعون حية لكل حية سبع رؤوس ينفعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه an gabo daga Abu Hurairata yarda Allah ta tabbata a gare shi yace ma'aiki jira Allah da aminci Allah ta tabbata a gare shi yace innal mu'mina lalle kun ga shi mu'mini Allah ya sa mu'mini fi kabrihi a cikin kabarinsa lafi rawdatun khadara'u Allah yana cikin lafi lafi rawdatin khadra'a lafi rawdatin khadra'a yana cikin wani dausayi yana cikin wani dausayi kore dausayi kore tasau bayan nan fa yurahabu lahu qabruhu sannan kuma sai a yalluwa ta mai kabari duk wannan dan karamin ramin da kuke gani ana sanya mutum in Allah ya sa ya dace to yana shiga sai da ashe a cikin duniya yana cikin wani kunci ne kamar lokacin da yake cikin mahaifa dan ne za a yalwata mai kabarin sab'una zira'an kamu saba'in wa yunawwaru lahu kuma za a haskaka mai a cikin kabarin kal kamar lailatul badri za a haskaka mai kaman wata dan daren goma sha hudu sannan sai manzo Allah yake a tadaruna fi ma unzilat hadhihi al-ayatu shin ko kun san cikin wa ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa fa inna lahu ma'ishatan dankan lallai yana da wata rayuwa mai kunci wa nahsharuhu wannan yankin ayin ne ko akwai bayan can annabi yana magana duk wanda ya rayu cikin izzikirin Allah to yana da rayuwa mai kunci sannan za mu tashi shi ranar alkiyama yana makahu wa nahsharuhu yawm alqiyamati a'ama za mu tashi shi ranar alkiyama yana makahu sai manzo Allah ya ce qala sai manzo Allah ya ce atadaruna mal ma'isatu danku shin kusan rayuwa mai tsanani ne kunci da annabi ya ce wanda ya rayu cikin zikirin Allah zai samu قالوا تسكت الله ورسوله أعلم آآ فمسني با ألا دمن زنسا سوسك سم معنا را معنى الرأيوان الكنشي قال سيما ذالا يشي عذاب الكاتلين في قبره معنى تا عذاب الكا... عذاب دا الله زي مكاتلي أتكين قبر والذي نفسي بيده دارن تي دوان دارينا يكي هننسا إنه من ذالا يشي للي يلي شأن دا لمرين يكي يسلد عليه تسعة وتسعون تنين ذا زبا مي jakar macizai guda tis'in da ainihin tara a cikin kabarinsa a sadaru na matin nilu shin da kuke sani abin da ake ce ma tarin macizai sai manzo Allah ce sab'una hayyatun in ga da tis'in to a ainihin macizai guda 70 kenan da kulli hayyatin sab'u ru'usi kowace macijiya ɗaya kuma kanta guda bakwai ne kowace macijiya tana da kai ne guda bakwai yalfa'unahu waɗannan macizan za su rika tsarar shi ويخدشونه لا ترجع يا خشيش إلى يوم القيامة هاي زوارة نتاشا القيامة وأن حديث رواه أبو يعلى وابن هبان في سيئه إمام أبو يعلى إمام ابن هبان سوسكر ويشوان حديثي إمام أبو يعلى ابن هبان سوسكر ويشيش ابن هبان يا رويشيش أتكي إنغاتشا لتاتيش عن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه هذا لفظ البخاري عبد الله بن عمر يقول menene haƙƙin musulmi me ina hankalin musulmi yake lahu shay'un UCP kana da abin da za ka yi wasiya akan shi kana da abin da ka san za ka iya yin wasiya akan shi ya bi su laila kai ni har da kwanar dare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu fa ke wasiyarka tana rubuta a kusa da kai duk in ka san kana da abin da za ka yi wasiya a kashi kar ka yadda ka kwana dare biyu dare biyu shi maka baka rubuta wasiya ba wai ne Abdullahi bin Umar yake nuna ma yana nuna maka kullun gargaji ga ka ga mutuwa wannan zai sanya kullum kana jin ka ga mutuwa har ga wasiya ka rubuta wallahi ba za ka shagalta har ka yadda ka zabi duniya akan lahira ba ba za ka yadda ka zabi duniya akan lahira ba in tuna muku baitin Imam Imam Nawawi yace inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا إمام النووي يقول إن لله عبادا فتنا كاي Allah yana da wasu mutane masu kaifin hankali da basira da ganewa. Ashe kaifin hankali da basira da ganewa bari mu jiya kaifin hankali da basira da ganewa yake. Sai Imam Nawawi yake ballaqu dunya wa khaful fitna. sun saki duniya saki uku sun kuma ji tsoron musifa da bala'i da fitintunun da suke cikin duniya. Me yasa yace nazaru fiha sun kalli duniya ne nazaru fiha walam ma alim annaha laysat lahayyin wa bana sun kalli duniya ne suka gane suka fahimci cewa duniyar nan ba mazaunin dukkan mai rai bane yace to annaha annaha laysat lahayyin wa bana waɗana ja'alu hal jatan lujatan sai suka mai da duniyar kamar wani kogi kawai mai zurfi wa takhadhu salihal a'mal biha sukhuna sai suka riki kyawawan ayyuka a matsayin jirgin da za su hau su ketare wannan kogin wannan su ne bayi masu kaifin hankali da basira duk wanda ga ganewar shi da basirarsa ba yadda zai gyara lahirar shi bane to wannan shi ya fi kowa zama wawa shi ne da kiki shi ne bai gane ba sai da ke jin ya gane ya waye shi ne bai gane ba shi ne bai waye ba wayayye gananne shine wanda ya gane duniya da gushewarta ya gane lahira da dawwamanta ya guji abin da zai kare da nema abin da zai dawwama Allah ya samu dace wa fi riwayatin li muslimin yabitu salasa layalin a wata riwaya ta imamu muslim yace ina mamaki mutumin da yake da abin da zai wasiya ya kwana uku bai rubuta wasiyarsa ba قال ابن عمر عبد الله بن عمر مروي وانا حديث تيجي ma marras alayya laylatun ba wata dare daya ba ta wucewa a gare ni ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك tun sanda naji manzo Allah yayi wannan magana to dare dai ba ta wuce mun ba illa wa indi wasiyati ba ce kusa da kaina wasiya ta tana nan a rubuce cewa in na mutu ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza wasiyar ka tana kusa da kanka za ka sai da duniyar ka dalla za ka sai da lahirar ka dan kullum kana kallanta me za ka kai maka kullum za ka rika tuna maka mutuwa za ka rika tuna maka mutuwa za ka yarda ka sai da lahirar ka dan duniyar da ba za ka dawama a cikin ba ko ka tara fanta ba sama ko ka tara fanta ba sama za ka yarda ka sai da duniya ka sai da lahira dan duniya dan me dan kullum kana yawan tuna mutuwa isa shi yace walazimal husna wa zikral maut ku lazamci bakin cikin tunanin lahira kuma ku lazamci tuna mutuwa da ambatonsa Allah ya kyauta karshen a wa an anas radiyallahu anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khututan faqala hadha al-insanu wa hadha ajaluhu فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري وتلانا صبر ومن تابعية fara cewa na koyarwar shugaba sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan koyar har da buga misali tana zaune suna zaune da sahabbansa sai sai share kafa sai buga sai zana wasu zanannuka da yi zanen sai zane zane zane wasu zanannuka da nesa da shi sai wani zane nan ya ce to wannan shine mutum kan waɗannan zanannukan na nesa sai kafin su kuma sai wani zane kusa da musulmi sai ya zane kusa da mutum sai ce to wannan shine mutum wannan zanen da ke kusa da shi shine mutuwa shine adalin sa wannan zanen daga da nesa kuma shine kurata kuratan shi na duniya kana san kana ta neman aizan mai kaza aikin saura ka dan kaza saura ka dan mamlaki kaza kana hangen su ga tutar ashe mutuwa ga sanan kusa da kai shine take yana nan yana duban waɗancan zanannukan na nesa kawai sai gashi kawai izuwa idda al-khatul aqrab wannan zanen da kusa sai zo da shi mutuwa sai ta sauke shi ka taba jin wani mutum ya mutu ba tare da wasu burata burata a wuce shi ba ko da lafiya yana da burata burata ya warke za a yi kaza za a yi wa kaza yan uwa walazimul huzna wa zikral mauti ku tuna ku rika yawan damuwa da ta lahira da kuma tuna mutuwa da tuna mutuwa a wani hadisi imam al-bukhari ne ya rawaito wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فاشتقى أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر أنت برغا أبو هريرة يتي من ذن الله كرانا إن شاء الله سبحانه وتعالى بادروا بالأعمال سبعا أنوا النبي يقول قلقاوا ayyukan alkhairi kafin wasu abubuwa guda bakwai su zo su hana ku ayyukan alkhairi ku yi gaggawan ayyukan alkhairi kafin wasu abubuwa guda bakwai manzo Allah ya ce hal tanzuruna illa faqran musiya shin ba za ku yi aikin alkhairi ba kuna jiran har sai talauci ya zo mai mantar da ku duk halin da mutum yake ciki in talauci ya ce talauci komai ma manta ba ke da shi to ku yi aikin alkhairi kafin talauci da zai iya mantar da ku daga aikin alkhairi ya zo ya dalibe ku aw ghiran mudbiyan ko kuma wadatar da take sa kada gawa ka tikafi ko da ibadar ta gagar saboda mene saboda sha'anin dukiya to ku yi aikin alkhairi kafin dukiyar da za ta hana ku aikin alkhairi ta shagaltar da ku aw maradar mufsidan ko ko rashin lafiya wanda zai bata ko ina komai da komai ya bata komai ya bata ya bata sha'anin jikinka da za ka iya ibadar kuma ya bata sha'anin komai ya kiwa shin shi kuje jira sannan ya zo sannan ku yi aiki ku yi aiki kafin rashin lafiya da zai hana ku yin aiki aw haraman mufannidan ko kuwa tsufa wanda za ta karantar da kai da duk abin da kace za ka yi shin ba za ku yi aiki har sai mutuwa ta zo ai sai tsufa ya zo ya same ku ne tsufar da in ka shige shi za ka rika komawa kana kallon yaran da ke baya kana kallon da ma kai da ke amfani da damar ka lokacin suna kuruciya shi sa wani mawaki yake cewa a laita ni wa hal yamta'u shay'an laitu laita shababa bu a fasharaitu ya tsufa ya girma yake cewa ya ga yaran suna iya yin komai amma ga su sun yi amfani da kuruciyarsu cikin abin da ya dace sai ke ta kai laitani wariya baushe allaitu ina ma dai ni ina ma dai ni tace to wai ina ma dai ina ma dai kana amfanar da wani abu ne tace laita shababa bu a fasharaitu ina ma dai kuruciya ana tsaye da ita ina ma ana sai ana sai da kuruciya wallahi da na je na ciyo don in yi aikin alkhairin da zan sadu da Allah lafiya kisa malam ita ga saurayi ya kasa gane me ake nufi da shi sai ya zama abin tausayi ya kasa gane me ake nufi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutanen da Allah yake so yace shine dan saurayin da ya tashi cikin bin Allah cikin bin Allah Allah ya sabu bi shi ko kuwa aw mautan mudhiban ko ko mutuwa mai tattala ka zuwa ga kabari shi kace jira sai mutuwa ta zo maka aiki aw dajjala ko ku sai dutan ya zo manzo Allah ce fa sharru ghaibin yuntazar kun ga shi da dujal shine mafi sharrin wanda ake jira mafi shari cikin wadanda da suke jiran zuwa shi to babu kamar dujal aw sa'ata kai wai ba za ku yi aiki bane ko sai kiyama ta zo da sai ranar alkiyama za ku yi aiki sai manzo Allah ce wa sa'atu ita ko tashin alkiyama adaha ita ce mafi girman musiba wa amma ita ce mafi tsaci azza Allahu wa ni'mal wakil Allah ka yadda mu bika wa an qala daga Abu Hurairah da yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايكي من إيران الله ده أمينكم الله تثبتا قريش يتي أكثروا ذكر هازم اللذات ويويت أكثروا ويويت ذكر هازم اللذات ويويت أنبتا ميروش دندادي ويويت أنبتا ميروش دندادي يعني الموت أبين ده النبي صلى الله عليه وسلم يكي نجي متوعد duk halin da kake ciki na jin daɗi da nishaɗi muddin zaka koma ka tuna mutuwa wannan halin sai ka ji gaba ɗaya ya barka ka shiga damuwa wannan damuwar za ta sa ka bin Allah to haka ku yawaita ambatan mutuwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai nace to ga wasu bai tuka wani mawaki shi ma da yake yake magana akan sha'anin mutuwa nace wa fi hadal ma'ana yaqulu sha'ir a wannan ma'ana ne wani mawaki yake cewa إن المنون هي السبيل فمن يكن لم ينتهدوا برجله فكأن قديم والدار مرماب الفتى فإذا ردا منه إلى أمد يؤمره ردي بين جواد المرء يوزرنا وهو يجوزه إذ هل له وتم الحكي سهم لأغرار النفوس مسدد من ير من يرم من مهد من مهد البايا يقتدي من ذاك له شباته لا يزبه إلى الحلائل بعده لا تبدي أو سدة يدعى إليه- إليها الأدفلا كل الورى من مسئلين ومردي وهبالة كل الأنام رهينها من آئل متكفف أو كفردي أو مم. وممجد وممجد حشد الموالي وأتلا في ملكه ومؤبد لم يعشدي فاتن يتكي تنوى إن المنون كاد متوى هي السبيل ita ce hanyar zuwa lahira ita ce hanyar zuwa wajen Allah fa man yakun lam yantahi duk wanda kaga bai shiga wannan hanyar na mutuwa ba kace yana ta rayuwa a baka an kadi kace kaman ma ya shiga ne kawai lokaci ne bai zo ba lokaci ne bai zo ba kawai waɗancan kawai sun riga mu gaba ne shi sa sunan su marigaya amma ita ce hanyar tafiya lahira kuma bala'i da tashin hankali yana cikin ta wallahi duk wanda bai marahira duk wanda bai mutuwa da kabari da tashin alkiyama tanadi ba ba shi da hankali wawa ne tsahuhu ne Allah ya datar da mu waddahan kaga zamani malamin yace milmadul fata yace ai fage ne fage ne da tsakuwar dan taurari dan saurayi yana tukuwar shi yana tukuwar shi akan zamani yana ganin ai lokaci yayi zai iya mallakar kaza zai iya mallakar kaza fa iza rada minhu ila amadi yayin da yake ta gaugawa ya- yake ta gaugawa yake ta sauri daga wannan fagen minhu ila amadi zuwa ga wani fagen fagen yu'ammiruhu dan ya raya wancan fagen rabi kawai sai ya halaka wato yadda mutuwa take da ainihin da ainihin ah, mutum kaman kai ne kana hangen wani gari can kusa da kai ashe tsakaninka da garin an haka wani kaftetar rami da bayan da ba za ka iya ka tsallaka shi to wannan kaftetar wancan garin da kake hange shine burata buratanka wannan kaftetar rami da ke tsakaninka da garin shine mutuwa dan haka kai ba kama hanga ba hanga hangen ka waɗancan dogayen benayen kake hange waɗancan dogayen gida- gidajen kake hange waɗancan kyawawan motocin kake hange waɗancan kayan alatu kake hange ba kama lura da ramin ba kana ta tantan da gudu kada ta tantan da gudu dan ka je ka rinci ta ba su ba tsammani kawai ne ka ji ka a cikin rami wannan ita ake ce ma mutuwa am mana ce bai na gari misalin nan ma ya kawo yace bai na jawadil mar'i yuhdiri nahawahu a lokacin da in garman dokin mutum yake gudu yake tsuwa yuhdiri nahawahu dan ya je ya ci wancan abin da yake buri a liya liya zuzahu dan ya kekare wannan fajar ya je ya riski abin da yake buri Eh, ba da so ba tsammani har sai ya fada huwar ta malhadira mun kabari kawai sai dai ka duka kwatsam a kabari Allah ya kyauta ƙarshen mu. Fahimu, malaki kaga mutuwa wata kibiya ce, mutattado mai dacewa ba ta taɓa harbi ba ta samu ba. Mutuwa ba ta taɓa harbi ba ta samu ba. Sahamun mutattado kibiya ce da kau. Yi a gararin nufusi, to ita kibiyan nan ta mutuwa wanda take na kau, menene abin harbinta, menene karan barata, yace rayukan halittu shine karan barata. karamba abin da ake ce ma karambara kamar yara su sa gwangwani a ce to mu je wancan gwangwanin kamar su sa gwangwani a ce wancan gwangwanin mu je shi to shine dukkan rayukan ka- karam dukkan rayuka shine karambarar mutuwa ita ko mutuwa wata kibiya ce mai dacewa wanda duk ta harba wallahi sai ta same shi manyar ne duk wanda mutuwa ya harba min muhajil min muhajil baraya na daga zukatan halitta yi kusari ane mai take yanzu nan za a gama da shi an wuce wajen yan uwa walazimal uzna wa zikral mauti ko lazamci bakin cikin damuwa da sha'anin lahira sannan da yawan ambatan mutuwa Allahu akbar malaki man man ta'ata liku shubatuhu duk wanda kaifin faratan mutuwa suka rataye da shi duk wanda kaifafan akaifar mutuwa suka rataye da shi la yujidihi ilul hala'ili ba da hula la tukudi ƴaƴan shi da matayen shi na aure don sun zo suna kewaye da shi suna mai gida karka tafi gaban ba haka ake yi ba sai gida karka tafi gaban mu ba mu da wani kamar kai ka ƴaƴa suna ba mu karka tafi gaban mu kaza kaza wa muke da shi wannan zantuttukan na masoya ba za ta amfani da shi kamar ba a lokacin da kai tafan aka yi kan mutuwa kada muke mutum Allah ya sa mu cika da imani Allahu akbar malai sai ausu datan ko ko mutuwa ka kira ta kamar wani gida ne yud'a ilai hal ajfala wanda ake kiran kowa da kowa gida ne da ake kiran kowa da kowa kullul ba kullul wara dukkanin halitta lil muslimina daga masu kankantar da kawai na ba ruwansu da kowa wa murradi da masu tsaurin kai suna jin sun yi isa to kira gidan nan ake kiran su zuwa ga mutuwa ba kuma su isan ba ba su isan ba mu ma da ce wahi ba na su kaga mutuwa wani tarko ne da Allah ya kafa ma halitta kullul anami rahiluha dukkanin halitta a aikin gina mutuwa ta bayar za ta zo ta karbi kayanta kayan jinginan ta ne duk halitta kayan jinginan mutuwa ne za ta zo ta karbi kayanta min a'ilin na daga talaka wanda bai da komai mutakafifin mai roko bai bara talakan da bai roko bai da komai jinginan mutuwa ne ba karko sisi kawai jinginan mutuwa ne za ta zo ta tafi da kai au kasrabi ko mutumin da ya tara dukiya da ba ta musaltuwa shi ma dai a jingina mutuwa ne za ta zo ta karɓi kayanta jingina mutuwa ne za ta zo ta karɓi kayanta wani majadin ko ko mai girma mai girma abin girmamawa hasadal mawali wanda ya tara bayi ga barori ga fadawa ga yan fada idan sarki ne ga hakimai ga fadawa idan gwamna ne ga masu tsaro ga ga ga masu tsaro cikin uniform ga masu tsaro na farin kaya baka isa ka je inda yake ba ya kara hadimai su shugaban kasa ne ga sojoji ga yan sanda ga mobile ga masu tsaro cikin farin kaya ayya ginin mutuwa ne ba ta zo ta da shigo shugaban kasa a wannan kasar namu yana kan mulki ba kuma ma na soja me yasa gina mutuwa ne kawai kawai da ba ta zo bane duk wannan shirman ba ta zo bane ta zo duk ba za ta yi amfani ba Allah ya kyauta karshen mu shi ne cewa masjidin hashad al-mawali ya tara barori da bayi wa asala fi mulki ya burkasa ya daukaka ya girmama a mulkin shi mutuwa za ta zo ba shi a singina ne za ta zo ta karbi kayan ka wa mu'abbadin ko ko ba wanda lam ya fi bai tara komai ba wahala yake yi mutuwa za ta zo ta karba duk jingina ta bar ta bayar dukkanin ta kayan ta ne za ta zo ta karba Allah ya kyauta karshen mu wa an abi hurairata wa an a wa an وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك رواه الترمذي وقال حديث حسن an karbo an samu ruwaya daga Ubayy bin Ka'ab Ubayy bin Ka'ab yace ma'aikin jira Allah da min tabbata gare shi ya kasance idan ɗaya cikin biyun dare ya tafi sai manzo Allah ya tashi cikin dare yana ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkurullah ku tun ambaci Allah uzkurullah ku ambaci Allah zahaba ja'atu radifatu dusat tashin alkiyama fa tazo tatba'u har radifatu busa na biyu tana biye da ita ja al-mautu bima fihi mutuwa da abin da ke cikin mutuwa fa ya zo qala ubayyun haka manzo Allah ke yi duk tsawon duk in dare ya zama ɗaya cikin biyun dare qala ubayyun sai ubayyu bin kaje qultu sai nace mai ya rasulullahi ya annabin Allah inni ukhsiru salata alayka ni fa ina yawaita salati a gare ka ya rasulullah ni fa ina yawaita salati a gare ka fakam aj'alu laka min salati ya annabin Allah nawa zan sa maka na salati na nawa zan riga baka salati na inda salati nawa zan ce Allah ya bada ladan gare ka makala ma shi ta sai da ce yanda ka so sai abin da ka so na salati ka iya yi ka ce Allah ya ba ladan iya kai ladan ga diwanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala sai a ubay yace qultu sai nace arbu'a ya rasulullah to in ne maka salati zan cikin wannan salati hadisi ne da makaranta ba kaga in ka lura hadisin da yake nuna maka fa'idar da ke cikin shi abin da zai maka maganin bala'in mutuwa da kwanciyar kabari da tashin alkiyama sai manzo Allah ya ce to in sai ce to in dai salati zan sa daya cikin hudun salati na ladan Allah ya sa a diwaninka ya rasulullah ne kuma ragowar ya sa a diwani na kala sai manzo Allah ya ce mai ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul laka abin dai da ka so in ka kara akan haka shi ne fi maka alkhairi qultu sai ce mai annisfa sai ce ya rasulullah in ne salati dubu to zan ce ladan 500 Allah ya baka shi kuma ladan 500 Allah ya bani kala manzo Allah ya ce mai ma shi ita fa in zitta huwa khairul laka abin da ka so in ka kara shine fa alkhairi amerika kar sai ta ce manzo Allah qultu ke nace fasulusaini to zan dauki daya cikin uku zan raba ladan salati na uku Allah ya baka ladan kashi biyu ni kuma ya bani ladan kashi daya kada manzo Allah ce mai ma shi ita fa izdita fa huwa khairul laka abin da ka so in ka kara shine mafi alkhairi amerika قال سيتي سي قلت سيتي ad'alu laka salati kullaha ya rasulullahi illa dan salati na duka in ne salati zan ce Allah ya kai shi diwani ka ni ba na bukatar komai kana sai manzo Allah ya ce mai izan tukfa abuka ai ko in dai har za ka yi salati ka ce Allah ya kai ladan diwani na bakin cikin ka na duniya da kabari da tashi alkiyama Allah zai yayi maka wa yughfaru laka zambuka Allah zai yayi zai gafarta maka dukkanin zulubanka wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaita shi kuma yake hadisi ne kyakkyawa kuma kai uwa in kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kana gamawa in ka iya da larabci ka ce hadha salatu hadiyatun minni ilayka ya rasulullah wannan salatin kyauta ce daga gare ni zuwa gare ka ya annabin Allah in zaka iya da larabci ka faɗa haka in ba zaka iya ba to ka faɗa da Hausa wannan salatin da ne ya rasulullah ladan Allah ya kai shi diwanin ka Allah zai kiyaye ka bakin cikin duniya da da kabari da kwanciya kabari da tashin alkiyama dan uwa wallahi annabi ne kawai mafita sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu da shi alhamdulillah fatar salatul fati إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العجل العصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين